bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن كفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القرب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشك السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف الإلباسي الشك السيد إبراهيم إنياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah za mu tashi a cizugi na biyu iriya da tafsir shafi na arba'a hamsin da hudu inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum ay yabtinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina Allah subhanahu wataala yace wa idza darabtum ma'ana safartum idan kuka yi tafiya idan kuka yi tafiya fil ardi aban kasa falaysa alaikum junahun to babu laifi akan ku an taksuru ku gajarta mina salati na daga salloli bi an tarudduha ku maida ita min arba'in daga hudu ilasnataini zuwa raka'o'i biyu to wannan a bisa kauli da cewa asalin sallan an saukar da ita hurhudu ne kenan saura kauli zantuttukar a nan zantuttuka uku ne akwai wannan ga wannan zancen kenan zance wanda yake na farko shine cewa ita sallah an saukar da ita ne a farkon saukarwa asuba biyu a zahar hudu la'asar hudu magriba uku isha hudu sauraka a lokacin halin tafiya sai tafiya ta sa sai aka rarrage biyu a masu hurhudu kenan a zahar sai aka mai da aka rage biyu la'asar aka rage biyu isha aka rage biyu wannan kaulin kenan kamar yadda shi mufassiru ya kawo a nan kenan a wani kaunin kuma a'a asalin ta bibiyun aka saukar duka bibiyun ne asali duka bibiyun ne to sai aka ƙara bibiyu a azhar aka ƙara biyu a la'asar aka ƙara biyu a isha wannan kaulin kenan kauli na uku kowace haka aka saukar da ita cewa azhar asuba biyu azhar hudu la'asar hudu magriba uku isha hudu a halin tafiya a halin zaman gida a halin zaman gida a halin tafiya a zahar biyu la'asar biyu isha biyu kowace ba ba ragewa aka ko karawa ba to zan tuka uku kenan to amma anan mufassiru ya tafi ne akan cewa asali hurhudu aka saukar da masu waɗanda ake mayarwa bibiyu a zahar da la'asar da isha to a halin tafiya ne sai aka rage bibiyu shine ce sai Allah ce in khiftum in kuka ji tsoron an yaftinakum yanalukum yanalukum bi makruhin allazina kafaru in kuka ji tsoron waɗanda suka kafirta su fitinance ku mana su cutar da ku su samar muku wani abin cutarwa wannan la mafhuma lahu shi ma bai da mafhumi ba sai a halin tsoro ba ake yin kasar inda halin tafiya ne yawa inda halin tafiya ne ba sai da tsoro ba bayyanatu sunnatu sunna annabi ta bayyanar annal murada bi safar tsawili ma'anar tafiya mai tsawo huwa arba'atu burdi shine burdi hudu burdi hudu wa hiya a marhalatani shine zango biyu kaman mil a kilomita 48 kenan ko yawa kilomita 48 wannan shine abin da ya tabbata a mazhabin malikiya shine kuma abin da ya tabbata a mazhabin imamu shafi'i da walau bila khawfin malai ce ko da ba wani tsoro ko da ba tsoro in dai kun yi tafiya da ta kai wannan adadi to ku yi kafaru a kasaru ma ar rasul sallallahu alaihi wa sallam sun yi kasaru sahabbai sun yi kasaru tare da annabi wa hum aminu suna halin amin aminci ma kanu ai fi amnin azimin wa hum aminun ma kanu ai fi amnin azimin suna cikin aminci wanda yake amincin tabbataccen aminci. Na'am, innamal ayatu wannan ayar nazalat fi khawfi ta sauka ne a sallar tsoro. Shuri alƙasaru an shar'anta ƙasaru ma alkhawfi tare da tsoro ne fi anin wahidin a lokaci guda. Sunnan sallar tsoro sunnan ƙasaru. Walakin sai dai idan tafi alkhawfi ko da babu tsoron la yumna'u min al-qasari ba a min al-qasari ba a hanawa daga yin shi kasar din kenan ana tare innal kafirin lalle su kafirai kanu sun kasance lakum gare ku aduwan makiya ne ita kalmar aduwu ana iya yi dalakin ta akan mutum daya a ce aduwu maki ko mutum biyu ana iya cewa aduwu makiya ko mutane da yawa ana iya cewa aduwu da makiya ita tana amfani mufradi tasniya jam'i makiya ne mubinin bayyanan yake yiya bayyinul adawata masu bayyananniyar kiyayya suna da bayyinul adawata masu bayyananniyar kiyayya gare ku a fili
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليعقضوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتعت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليعقضوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فيصلوا معك فيصلوا معك وليأخذوا حذرهم ود الذين كفروا لو تغفلوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتئتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناها عليكم إن كان بكم عذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا الله يتي za a ci gaba da magana akan yadda ake yin sallar tsoro duk da yake bisa ijimali ne malamai sun ware daki daki yadda ake yin ta a littattafan su na fikihu a wai za kunta idan ka kasance ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam hadiran a halin zaman gida fihim a cikin su wa antum takhafuna al hali kuna jin tsoron a kafire su afka muku fa aqamta lahumus salata sai zaman to ka tsayar musu da ka tsayar da sallah gare su faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka to wasu daga cikin jama'a sai a raba jama'ar biyu wasu daga cikin jama'ar sai ta zamanto tare da kai walta ta'akhkhar ta'ifatun wata jama'ar kuma ta ja baya ta dakace ku ta tsaya kar makiya su zo su fada muku wal ya'khudhu at-ta'ifatu allati qamat ma'aka ita ma jama'ar da take tare da kai din lalle ne su zamanto sun rike asilahatuhum makaman su a hannunsu ma'ahum tare da su fa idza sajadu idan suka yi sallah ma'ana sallu suka yi sallah falyakunu at-ta'ifatul ukhra sai ɗaya jama'ar ta zamanto min wara'ikum wadda suke bayan ku ya rusuna suna gadi ila an taqadu salata haku gama sallar wa tazabu hadhihi at-ta'ifatu taharusu ita wannan da kuka yi sallah da ita sai ta tafi ita ma ta gadin makiya din wal tati da'ifatun wasu jama'ar sai su zo ukura waɗanda ba su yi sallan ba lam yusallu walta ta ɗaifatun ukura sai jama'a ɗayar ta zo lam yusallu waɗanda ba su yi sallah ba fali sallu ma aka sai su yi sallah tare da kai wali aku zo hizrahum amma fa suriki suriki kiyaye wasu su zamanto a faɗake su zamanto a faɗake wa aslihatahum kuma su riƙe makamansu ma'ahum tare da su ila an taqadu salata har ku gama har ku idan da sallah din وقد فعل صلى الله عليه وسلم كذلك حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيكة هكذا ببطن نخل أو جدا كده هذا بطن نخل رواه شيخان بخاري ده مسلم نذكر ويتوش wato sifar yadda ake sallah ta tsoro din akwai bambanci tsakanin mazhabin malikiya da mazhabin imamu shafi'i a mazhabin imamu shafi'i idan sallar mai raka'a hudu ce misali a halin zaman gida ne aka shiga cikin halin tsoro din ba a halin tafiya bane to yadda za a yi shine aliman zai wuce zai raba jama'ar gida biyu idan ya raba jama'ar gida biyu to shikenan idan ya raba jama'ar gida biyu sai ya wuce sai ya sallah raka'a hudu da su su waɗannan jama'a farko kenan bayan yayi sallah raka'a ina nufin sallar zaman gida ba a halin tafiya ba amma ana cikin halin tsoro idan ya sallah raka'a hudu su kuma waɗancan sauran jama'ar rabin suna gadi akar makiya su zo su afko to bayan yayi sallah raka'a hudu yayi sallama ya yi sallama ba da raka a hudu sai waɗanda ba su yi sallan ba sai su waɗanda da suka yi sallah ya su ɗau nasu makamin su waɗanda ba su yi sallah ba sai su zo su sake kabbarawa a bayan liman ɗin shi wannan limamin dai misali in annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma kwamandan yaƙi ɗin sai zo su sake kabbarawa a bayan shi su sake yin wata sallar raka a hudu su a yanzu waɗancan na farko da liman ya sallah da su ya yi sallah da su ne su farilla shi farilla dukkaninsu farilla suka yi amma waɗannan jama'an na biyu wannan jama'an na biyu su liman limamin nasu nafila yake yi amma su suna yin sallar farilla ne a bayan mai nafila tunda su a mazhabin imamun shafi'i suna halatta yin sallar mai nafila a bayan mai farilla wannan bisa mazhabin imamun shafi'i kenan amma a mazhabin imamu malik ba haka za a yi ba a mazhabin imamu malik ba haka za a yi ba idan sallar mai raka'a mai raka'a hudu ce to zai yi raka'a biyu ne zai yi raka'a biyu ne da jama'a farko idan liman ya yi raka'a biyu da jama'a farko to shi ba zai sallame ba liman ba zai sallama ba zai tsaya ya zai tashi ya tsaya a tsaye sai su waɗannan tunda ya yi raka'a biyu ko ya zauna a zaune su su tashi su kawo rakoyin su biyu idan suka tashi suka kawo rakoyin su biyu sai su sallame sai su sallame shi liman yana ragowar raka'a biyu ai ko yana ragowar raka'a biyu to sai waɗancan da ba su sallah bai zo su jona da liman idan suka jona da liman sai kawo rago shi ma yana rago raka'a biyu shi liman sai liman ya kawo wannan raka'a biyun da yake ragowata wannan rago raka'a biyun sai su kuma su liman sai ya sallama su kuma ya tashi sai su kora kowayin su guda biyu to a mazhabin malikiya kenan in kuma kaman a sallar a sallar a halin tafiya ne to raka'a ɗaya zai yi da waɗancan sai tsaya a tsaye ya jira su sai sun cika raka'a ɗayan in suka cika raka'a ɗayan suka yi salama waɗancan sai zo su kuma sai raka'a ɗaya da su idan ya raka'a ɗaya in mai raka'a biyu ne zai jira su a zaune ne in mai raka'a ɗaya ne zai haka imana a halin tafiya kenan yau a mazhabin malikiya kenan amma su shafi'iyya tunda suna ganin halaccin yin sallan mai nafila mai farilla bayan mai nafila to su sun halatta liman ina halin tafiya ne ya biyu da waɗancan biyu da waɗancan ina halin zaman gida ne ya hudu da waɗancan hudu da waɗancan to malamai dai sun fassale abubuwan a a littattafansu na fikihu waɗanda na kafaru kafirai sun burauci sun yi burin sun so lautar fuluna ina ma da kun rafkana sababu sababu haza dalilin wannan magana annal kuffara kafirai waddu sun yi buri sun yi buri an ai tamannau sun yi buri lau tagfuluna idan kuka raka- dama za ku rafkana mana ku shagala idza kuntum ila salati in kuka tashi zuwa ga sallah dukkan ku sai ku rafkana an asliyati an asliyati an aslihatikum ga makamanku ya zama to kun aje makaman wa amtiatikum da kayayyakinku fa yamiluna hay su fado mu- alaikum a gare ku mai latan wahidatan faduwa dai kawai su rafke ku haka suka so su yi muku bi an ya hamalu alaikum su afko muku fa yakhuzukum su kame ku gaba daya to wala junaha alaikum ba laifi a gare ku in kana bikum azan idan akwai wani cuta a tare da ku min mabarin na daga abin da ya shafi sha'anin ruwan sama aw kuntum marada ko kun zama to ba ku da lafiya ba za ku iya rike makaman ba an tada'u aslihatakum ku aje makaman naku fala ta maluma ba za ku dauke ta ba a cikin sallan kenan sai waɗancan jama'a su sulki makamin wa ku zu hizrakum ku dai ku dai riki kiyayewa shine hizru wasu kuma suna fasara shi da makamai din A- ana fasara shi kuma da ku zamanto cikin cikin fadaka ku zamanto cikin fadaka ko da yaushe daga abin da ya shafi sha'anin kafirai ku zamanto cikin fadaka inna Allah sabu Allah subhanahu wata'ala a'adda azaban muhinan ya tattala azaba mai wulakantarwa lil kafirin ga kafirai za'ihanatin azaba ma abocin wulakantarwa kana rasul sallallahu alaihi wa sallam maki rana da minti tabbata gare shi ya kasance fi gazwatin fi gazwat bani anmarin yana cikin yaki da kabila da ake ce musu banu ammar falamma hazama Allahu a'da a'da Allah tabaraka wa ta'ala yayin da Allah ya rusa makiyan Allah kharaja rasul sallallahu alaihi wasallam wahdahu sai manzo Allah ya fita shi kadai wata jawaza alwadi ya ketara wani dan kwari haka ya ketara wani kwari wa kanat as-sama'u tarushu mabaran khafifan a lokacin sama tana yayyafar da ruwa dan sassauka haka ba mai ba mai yawa ba yayyafi kenan hatta sara ba idan an min ashabihi har sai da annabi ya zama to yayi nisa da sahabbansa fajalasa sai ya zauna ta ta shajaratin karkashin wata bishiya ya qabi hajata hudan ya biya bukatan shi fa nazara ilai fa nazara ilaihi gaurasun sai wani da ake kira gaurasun sai hange annabi wahidu min al-kuffari ɗaya daga cikin kafirai ne shi wannan gaurasun min bani ammar yana cikin banu ammar wa qala sai ce haza rasul ah ga annabi tan shi kadai haza rasul wahdahu ga annabi tan shi kadai mu'tazilan ayan ashabi baya kusa da sahabban shi yayi nesa da sahabbansa saboda haka qatalani Allah illam aqtulhu ni Allah ya kashe ni in ni ban kashe shi ba al yawma yau din nan ai kawai sai na je na kashe shi tun daga shi ta shi kadai fa kaza saifahu kawai sai ya dauki takobin shi wa ata ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa salla saifahu saltan ya- ya zare takobin shi tsirara wa qala sai ya ce ma manzala man yamna uka min ya muhammadu ya Muhammad yau wa zai hana ka daga gare ni wa zai tsare ka daga gare ni faqala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mai Allahu Allah Allah ne zai ha- tsare ni daga gare ka fa sallar saifa sai ya zare takobin yau kan annabi wa aka zarhu furqatun sai tsoro ya kama shi ri'ilatun mana makyarkata faka fasa ma sai di da shi da takobin duk suka fadi فأكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب أن نبسي يدوك تقومون وقال له يتمي من يمنعك أنت مني كي كما وزي هنا ندق غريك يو قال سيتي لا أحد با وند زي هناك يا رسول الله قال سيما زالا يتمي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ذاك تي لا إله إلا الله محمد رسول الله وق- آه، فقال سيتي لا لا أقول بزن فداوة walakin sai dai la uharibuka abada bazan sake yin yaki da kai ba har abada bazan sake yakanka ba wala akunu ma aman yuharibuka bazan sake zamowa tare da wanda zai yake ka ba fataraka rasul sallallahu alaihi wasallam as-saifa sai manzo Allah ya ba ya bar takobin da rajul ga mutum ya mika mai takobin shi wa qala lahu yace bai izhab to je ka fa qala sai ce wallahi la anta khairun minni shi da kai ce kai kai ne mafi alkhairi daga gare ni faƙala sai ce ana aula bi zalika dama ni na fi cancanta in zama haka fa za ba sai koma ila qaumi zuwa ga mutanen shi wa qasu alaihim ya ba su labarin yadda suka yi da annabi fa ba'dhum qalu wasu daga cikin su ya suka ce kai haza nabiyun gaskiya wannan annabi ne wa aslamu suka musulunta wa ba'dhum wasu abau al-islam suka ki musulunta na'am fihim a hadhihi al-ayatu to wannan ayar tana magana ne a cikin akan su na'am
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة إذا كوكا كما صلى فرقتم منها كوكا كما دغغريتا فاذكروا الله تكو أمبتا الله بالتهليل كويتا لا إله إلا الله كويتا هيللا قياما أتعيه وقعودا دزونيه wa ala junubikum haka nan har aka shingide akan hakurkuran ku ku ta ambatan Allah murtaji'ina ma'ana kuna ka shingida ku ta ambatan Allah fa izzat ma'anantum idan kuka aminta kuka natsu amintum kuka natsu fa aqimus salata to ku tsai da sallah addu'a ku ba da sallah bi huquqiha da hakokinta inna salata lallai ta sallah kana ta kasance kitaban wani abu rubutawa ne alal mu'minina ga mu'minai mawquwa mafrudan abin farlantawa mawqutan abin samawa lokaci muqaddaran waqtuha abin kaddara wa lokacinta fala tu'akhkharu anhu ba ajalkin ta ta gabarin wannan lokacin Allahu tabaaraka ta'ala Allah mai girma da daukaka min fadlihi wa karamihi daga falalansa da karamcin sa ala abdihi gabawan shi aujaba alayhi ta'ati Allah ya wajabta ma bawa da'a mana yin biyayya amma wa hadhihi da'atu wannan biyayya da Allah ya wajabta ma bawa laysa fiha illa maslahatul abdi babu komai a cikin ta sai maslahar shi bawa din la tanfa'ul haqqa tabaaraka wa ta'ala ibadar mai ibada ba ta amfanar Allah wala tanfa'uhu ibadatul khaliqi ibadar halitta gaba ɗaya ba ta amfanar Allah wala tadurruhu ma'asihi musaban halitta gaba ɗaya da za su haɗu akan saba mai baya cutar da Allah walakin amara na sai dai Allah ya umarce mu ne bima fihi masalihu na bisa abin da maslaha mu take ciki wana hana kuma ya hane mu amma fihi madarratu na bisa abin da cutuwan mu take ciki audaba salawati Allah ya wajabta sallah wa kallala a adadaha ya karanta adadinta law aujaba alaina kaseeran da Allah ya wajabta mana sallolin nan da yawa lama atakna da bamu samu ikon yin su ba aujaba alaina khamsa salawatin Allah ya wajabta mana sallah biyar ne kawai fil yawmi wal lailati a dare da yini badal 50 musanyan 50 da da aka bamu da 50 ce kana aujaba alaina khamsina da Allah ya wajabta mana sallah khamsina salatan da Allah ya wajabta mana sallah hamsin fi bidayati al-amri a farkon al'amari falam yazal Allah bai gushe ba yukhaffifuha yana sauƙaƙa ta hatta sarat khamsa salawatin har sai ta zama sallah biyar fil yawmi wal lailati a dare da yini fa kana sai Allah ya ce hiya ya Muhammadu ita ya annabi Muhammadu salawatun khamsu salawatin salloli biyar ne fil yawmi wal lailati a dare da yini wa man ja'a bil hasanati duk wanda yazo da kyakkyawa daya falahu ashru amsalha yana da goma misalin ta to fa tilka 50 salatan saura kayan sallar ladan da 50 nan nan ladar 50 nan nan duk sallah daya ladan sallah goma to biyar so goma nawa 50 saura ka ladan 50 din yana nan saura Allah ya ce ma yubaddalu lada ma yubaddalu alqawlu ladayya ba a canza zance ni a wajena ga hadisin أخرج أخرج الشيخ أخرجه الشيخاني إمام البخاري ده إمام مسلم سنفتر ده حديث من حديث الإسراء والمئراج حديث الإسراء والمئراج ده النبي سيئه البخاري كتاب التوحيد باب قوله وكلم الله موسى تكليما تصورك أتكم باب ومنه أتكم باب فرفعه عند الخمسة bayan annabi ya je wajen Allah ya dawo Musa ce kuma a rage ya koma ya dawo Musa ce kuma a rage sai da aka zo biyar faƙala sai ce ka koma biyar ɗin na ma al'umma ka ba za su iya ba faƙala sai ce ya rabi inna ummati du'afa'u du'afa'u a jasadihim wa qulubihim zukatansu a jikunan suna da rauni zukatan suna da rauni wa asma'ihim jin suna da rauni wa absarihim ganin suna da rauni wa abdanihim jikunan suna da rauni fa khafif annaka sauƙaƙa mana faƙala jabbaru sai Allah ce ya Muhammadu ya annabi Muhammadu kala sai manzo Allah ce mai labbaika wa sa'adaika kala sai ce innahu la yubaddalu alqawlu ladayya ba a canza zance nan a wajena kama farratuhu alayka kamar yadda na farlanta maka fi ummul kitabi a cikin ummul kitabi kala sai Allah ya ce to fa kullu hasanatin bi ashri amsalha kowane kyakkyawan aiki akwai lada goma a misalinsa fa hiya khamsuna fi ummul kitabi to saboda haka hamsin na rubuta a ummul kitabi wa hiya khamsun alayka to yanzu ka je an barta a matsayin biyar din amma in kun yi biyar din ladan hamsin din zan ba ku saboda matsayin annabi a wajen Allah saboda sallah biyar amma ladan ta na, na sallah hamsin ne walan ma kana aslu faridatu salati 50 salatan yayin da ya zamanto ladan sallah na farilla ko ku asalin sallah farilla sallah 50 ne wal kuffaru imtana min salati kafirai suka ki yin sallah to ja'ala alaihim ja'ala alaihim sai Allah ya sanya a gare su يوم القيامة رانا تاشي القيامة خمسين ألف ألف سنتين شكرا دبو خمسين هكذا سكتور رانا تاشي القيامة كل صلاة بألف آمين كو تصلى شكرا ديا فلهذا طالت القيامة عليهم وأن النساء قيامة ذات أو أغريس أغريس su kafirai su ga musulmai za su ganta ba tafi tsakanin azhar da la'asar ba fasara yawm fasara yawmun miqdaruhu 50 alf sanatin sai zaman to yini ne gwargwadon shi shekara dubu hamsin da annahum tarku salata hamsina salatan fi kulli yawmin saboda sun bar wannan sallar da take da ladan sallah hamsin a kowace rana fa kullu salatin bi alfi amin kowace sallah tana da shekara dubu a hakin su qallalaha Allah ya karanta adadin sallan fa hiya khamsun ya bata biyar wa waqataha ya sanya mata lokaci ya annal insana saboda shi mutum jubila an an halitta shi Allah tasufi bisa jinkiri falaula annahu waqata lana salawati ba dan Allah ya sanna ya sanya mana lokutan sallah ba ya ce mana salli salatar subhi ka sallata asuba salatar zuhri ka sallata azhar salatar asr ka sallati al'asr salatar maghribi ka sallati maghriba salatar isha ka sallati isha la kana ahlut taswifi da ma abota jinkiri sun kasance ila waqtina haza har zuwa wannan lokacin namu da muke tafsirin nan kamar na shoyi fada ma sallin subha sai a samu wanda bai salla asuba ba da Allah sai kawai ku je ga sallah nan biyar to da ya samu har zuwa yanzu nan wani bai yi asuba ba to amma ya ce ga lokacin da za a asuba ga lokacin da za a azhar la asar magariba isha saboda ma abota jinkiri tasma'ul azan to saboda ka duk lokacin da ka ji kiran tasma'ul mu'azzina idan ka ji mai kiran sallah da'iman ko da yaushe yu'azzinu bi kulli waqtin yana yin kiran sallah a bi kulli waqtin ga kowane lokaci ila salati zuwa ga sallah amma to Allah ya yi umarni bi kamata salati da tsayar da sallah din yace aqimu salata ku tsaida sallah wa bi adaiha fil jama'ati kuma yace a bare ta a cikin jama'a yace farka umma arrakina ku yi rukuta da masu rukuwi wa bi adaiha fil waqti yayi umarni kuma a bare ta a lokaci yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan sannan ya umarta a kankan da kai wa amara bil khushu'i fi ayayi umarni a kankan da kai a cikin ta sai ce allazina hum fi salatihim khashi'un sune masu kankan da kai a cikin sallar su wa minhum man hafaza ala hadha al adadi cewa ce akwai daga cikin bayan Allah manyan da suka kiyaye wannan sallah hamsin din kullum sai sallah hamsin kullum sai sun yi sallah hamsin wa bi ada'iha fil waqti kuma na'am to na dan dauke gani ne ito ayin anan din ne ban gani wa minhum hannunka zuwa to kuma kai a ba nan bane ba wa minhum man hafaza ala ala hadha al-adadi akwai daga ciki wanda ya kiyaye wannan adadin haisu aujaba Allahu 50 salatan yayin da Allah ya wajabta sallah 50 yukallifuna anfusahum suna kallafa ma kansu 50 raka'ata kullun sai sun yi raka'a 50 kullu yawmin wa lailatin tsakanin dare da yini idan mun lissafa zamu ga adadin gashi fasalawatul khamsu salloli biyar dinnan daga asuba zuwa isha sab'a asharata raka ta raka goma sha bakwai ne in ka lissafa asuba biyu lasar hudu nawa shida A- a- asuba biyu a zahar hudu nawa shida lasar hudu nawa a goma ne biyu hudu hudu goma magariba uku nawa isha hudu nawa sha bakwai raka goma sha bakwai to mun samu sha bakwai safar lako wa bi shaf'i wal wutri hadha 20 shafa'i da wutri uku nawa 20 man hafaza ala rak'atay al fajr to akwai daga ciki wanda ya kiyaye rak'atay al fajr yana yin su raka'a biyu nawa 22 wa rak'atay al duha da kuma raka'o'i biyu nawa nawa duha nawa kenan 24 wa arba'an qabla az-zuhr yana yin raka'a hudu kafin azhar nawa wa arba'an ba da zuhuri yana yin hudu bayan la'asar nawa 32 ko wa arba'an qabla al'asar yana yin hudu kafin la'asar nawa wa raka'atayn ba'da al-maghrib yana yin rak'o'i biyu bayan magriba nawa 38 ko wa raka'atayn qabla al-isha yana yin rak'o'i biyu kafin isha nawa 40 ko to wa ashara raka'atin qabla ash-shafi'i wal witr yana yin raka'a goma kafin shafi'i da witri 50 akwai masu yin haka فهذه خمسون صلاة وانا صلى خمسين أقوي ما سين تقول ومن عباد الله ومن عباد الله تبارك وتعالى أقوي دقت كم باين الله من كواه الله وان الله يباشي كرفي حتى كان في صلاة في صلاة دائما وان ده زمن تكو تكين صلاة تكو دون لوكتش تكين سو أقوي وان ده كاسوا يكي زوا idan ya je kasuwar rebu da shagon kawai yana shiga sai kulle shagon shi yayi sallar nafila raka'a 300 sai da gida aka ce a kasuwa ce kai alhamdulillah yau mun samu ciniki yana nufin yayi ciniki da Allah ya yi ciniki da Allah minhum akwai daga cikinsu man waje da daimu mata salati wanda ya samu dawwama ko cikin kowane sallah ko da yaushe cikin sallah yake hum fi salatin da'iman su suna cikin sallah ko da wani lokaci sune allazina hum ala salatihim da'imun sune masu dawwama akan sallar su ba da bayan ala salatihim yuhafizun bayan sun kiyaye sannan kuma suna dawwama akan su al-huffazu ala hadha ala hadhihi al-khamsi masu kiyayewa akan wannan salloli biyar to laisa huwa almudawamatu ala salati ba shine dawama akan sallah ba masu kiyayewa kenan su masu yin biyar kawai min ibadillahi man lahu daimumatu salati a cikin bayan Allah akwai mai dawama cikin sallah fi salatin da fi salatin da'iman yana cikin sallah ko da wani lokaci wa tilka bin niyyati wannan ko ta hanyar niyya ne al insanu shi bawa mutum yanwi yana niyan annahu musallin daima shi mai sallah ne ko da wani lokaci fa yakun musalliyan daima sai ya zamanto mai yin sallah ko da wani lokaci din kuwa niyatul mu'mini da yake niyan mu'mini khairun min amali ta filada da ta ci aikin shi wa niyatul kafiri niyyar kafiri sharrun min amalihi ta fi aikin shi sharri allazina rizqu da mu mata salati wadanda Allah ya azurta su dawwama a cikin sallah humul lazina addu hadhihi salata su ne waɗanda suka ba da waɗannan sallolin hatta wasalu ilal qurbil haqiqi har suka samu kusanci kusanci na haƙiƙa da Allah inda Allah ke tawa wasjud fasjud wa qatarib hatta fanau an alwujudi har suka samu fana'i gabarin kaunu wa fanau an anfusihim suka samu fana'i gabarin kansu an alwujudi gabarin halitta wa wujudi alwujudi da samuwar samamu zai zama to faya bakallahu tabaraka wa ta'ala ya zama to shine kawai yawanzu fahum hunalika waɗannan fi salatin daima suna cikin sallah ne ko da wani lokaci sajadatan wahidatan sajada ce guda daya la yarfa'una ru'usahum ba sa dago kansu hatta taqumu hatta taqumu sa'atu har kiyama ta tsaya inna salata lallai ta sallah kanat ta kasance kitaban mawqutan wani abin wajabtawa ne da aka yi mai lokaci alal mu'minina amma fa akan mu'minai fal awqatu lokutan sallah al khamsati guda biyar a fil awqatil khamsati a cikin lokutan sallah guda biyar din nan au kitaban mawqutan alaihim ai ma'ana littafi ne da aka wadabta aka sanya mai lokaci a kansu kum fi waqatis salati daim kum fi waqatis salati daim ko da yaushe suna cikin lokacin sallah ne
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهن ولا تهنوا في في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ولا تهنوا كفي رونياكو الأمة المسلمين ابتغاء القوم cikin neman waɗannan kafirai da annabi ya aika ku neme su lamma ba asa rasul sallallahu alaihi wasallam ta'ifatan lokacin da annabi ya aika da wasu jama'a fi dalabi abi sufyan dan su nemi abu sufyan wa ashabi da sahabbansa lamma raja'u min uhud lokacin da suka dawo daga uhud kenan fashakau aljirahat sai suka kawo karar cewa duk jikin mummi kuna ne ya rasulullah lamma kala abu sufyan lokacin da abu sufyan ya ce inna maw'idana gadan bi hamra'il asadi gobe za mu haɗu da ku a hamra'ul asadi sunan waje ne waje buna kuma ya zamanto ya ji tsoro wakalan sai ce ilal amil qabil sai shekara mai zuwa inda badar sugura anan badar sugura ta'allala ba'du ba'du al-asadi sai wasu daga cikin sahabbai suka kawo dalili faqala rasul sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce wallahi na rantsi da Allah la akhrujanna ni zan fita ilaihim zuwa gare su walau kuntu ana wahadi koda ni kadai ne wala ya kharju ma'i illa man hadara waqat amsi koda zai zaman toba wanda zai fita tare da ni sai waɗanda suka halarci yakin jiya fa kharaju sai ko suka fita din tare da annabi wa hum yashkuna al-jiraha da suna kai ƙara saboda mikuna da ke cikin su duk cikin su miki akwai wanda kafa shi ma a kare take aka dauka aka tafi da shi haka fa nazalat fihim sai Allah ya saukar da wannan ayar a cikin su wala tahinu la tabufu kakku rauniya sahabatar rasul ibtigha'il qaumi cikin neman waɗannan mutanen fi talabil qaumi cikin neman waɗannan mutanen al-kuffar sune kafirai lituqatiluhum dan ku yake su in takunu ta'lamuna in ku kasance kuna jin radadi a jikin ku tajiduna alamal jirahi kuna jin radadin miki da ke jikin ku fa innahum ya'lamuna su ma suna jin mikin radadin da ke jikin su yajiduna su ma suna jin wannan radadin kama ta'lamuna kamar da kuke jin radadi mislukum a mislukum kaman ku fala tajmunu kar ku ji tsoro an qitalihim ga yakansu watar juna antum ku kuma kuna kauna min Allah a wajen Allah minan nasari na daga samun nasara wasu wadi da lada alayya akan yakin nan ma la yarjuna abinda su ba sa kauna su ba wani lada da za su samu antum turidu am antum tuziduna alaihim bir raja'i ku kun karu akan saura ku kuna da kwadayin za ku samu lada a wajen Allah wahum laisa indahum ayyu rada'i su ba sa rada'i samun komai wa ma zalika sabaru tare da haka kuma suka yi hakuri suka ce za su fito fa antum aula bi sabr to ku ya fi dacewa ku yi hakuri wa kana Allahu Allah bai gushe ba aliman masani bi kulli shay'in da dukan komai hakiman mai hikima fi sun'i cikin ayyukansa inna anzalna ilayka
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا إليك الكتاب إنا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخواعنين خصيما إنا لليم أنزلنا من سوكر إليك إزوا غريك يا محمد الكتاب اللي تافي شيني القرآن بالحق لغسكيا نزلت وانا آية سوكني إيدو أمت بن أبيرك cikin wani mutum da ake ce mai ɗo umar ɗan ubairiki rajulun wani mutum ne min al'ansar daga mutanen madina kana yuzhirul imani yana bayyanar da imani cewa shi mumini ne wa huwa haqiqatan munafiqun alhali bisa tabbas munafiki ne saraka dir'an ya saci silke lijarihi ga wani makocin shi da ya saci silke na wani makocin shi wa khaba'a sai boye ta inda yahudiyin wani wajen wani ba yahudi wa kana dir'u wa kana dir'u silken ya kasance muddakharan an aje shi ne fi mahallin a wani waje fihi shay'un min daqiqil burri a cikin wajen akwai gari na alkama garin alkama da aka nika to silken na cikin shi to da ya dauko silken falan ma sarakar dir'a da ya sato silken sarar daqiqul burri sai garin alkaman ya zama to a cikin silken ya sa sagadu sai yana tafiya garin alkaman na zuba fi dariqihi a hanyarsa hatta auda'ahu har yazo ya ajiye silken inda yahudi nan wajen bai yahudi falan ma talaba sahibu dir'i dir'ahu yayin da ma abocin silke ne musulken shi ra'a ta saqutat da kiki sai ya rika bin wannan gurbin garin inda gari ya rika zuba inda gari ya rika zuba hatta wasala ila baitul yahudi har ya je gidan bai yahudi ya ga silken shi a gidan bai yahudi fasalahu an dir'i sai tambaye bai yahudi ina ka samu wannan silke fa qala lahu sai ce innahu awda'ahu lahu du'matu bin ubayrik sai ce du'matu dan ubayrik ne ya bashi ajiyan wannan silken wada a du'umata sai ai kira du'umatu fa jama'a qauman sai tara jama'ar jama'arsa du'umata sai tara jama'arsa min ahlihi wada a du'umatu fa jama'a qauman ko wada a du'umata sai kira du'uma fa jama'a qauman shi kuma du'uma sai tara wasu jama'a min ahli daga jama'arsa munafiki ne su ma munafikai mislahu irin shi fa halafu billahi sai suka rantsi da Allah annal yahudiya huwa allazi saraka dir a cewa wannan yahuda shi ya sace ya sace sulke wa anna du'mata ma saraka ma saraka ba du'mata ne ya sace sulke ba fa atau ila rasul ila rasul sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen manzon Allah fa halafa sai rantsi wa halafa shuhada'uhu shaidin shi ma duk suka rantsi akan ƙarya wa rasul sallallahu alaihi wasallam shi annabi la yara illa musliman baya ganin shi face musulmi idda'a bara'atahu da yayi da'awar cewa kubutacce ne shi wa aka sama lahu sai annabi ya hukunci gare shi wa aka sama lahu wa aka sama lahu wa aka sama ya kuma rantse lahu shuhudun muslimuna kuma yana da shaidu musulmai an gane idda'a bara'atahu wa aka sama yayi da'awar kubutarsa kuma ya rantse lahu shuhudun muslimuna kuma ga shahidai shaidai shaidu musulmai la yara fihim ayyatu matin annabi bai ganin wata tuhuma a tare da su fa yamilu qalbuhu sai zuciyar annabi ta karkata ila annal haqqa ma auciya gaskiya tare da shi yake fa arada an ya hukuma lahu alal yahudi sai ya nufin annabi ya hukunci gare shi akan bai yahudan nan fa nazalat sai wannan ayar ta sauka inna anzalna ilayka haqiqa mun sauka maka ya muhammadu alkitaba littafi alquran shine alqurani bil haqi da gaskiya lita kuma dan kai hukunci bainan nas tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka bima allamaka da abinda Allah ya sanar da kai wala takun kaka kasance lil kha'inina ga masu ha'inci ka du'umata kaman du'uma khasiman mai taya su husuma mukhasiman anhu mai taya su husuma
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما واستغفر الله كان مغفرا الله مما هممت به نرجع بينك قد كاي هممت أكن أي كتابة إن الله على شيء الله كان بيقوش بغفورا مرامة غفورا مغفرا رحيما بيجنكي اختلف العلماء ما لم يسمي صحاباني هل الرسول صلى الله عليه وسلم له الاجتهاد لو الاجتهاد شن النبي yana yin ijtihadi ma'ana yi ijtihadi ya fitar da hukunci da kanshi yana yi ko baya yi am laysa lahu an yajtahida ko ko shi annabi baya yin ijtihadi fa innahu ma yantiqu anil hawa duk abin da ya faɗa kawai wahayi ne to malamai sun yi sabani akan haka in huwa illa wahayin yuha fa ce kawai wahayi da aka yi mishi فمنهم من قال انه ليس له نصيب من الاجتهاد akwai da gaske malamai suka ce annabi bayan ijtihadi akan komai yayi ijtihadi da kansa yace hukuncin kaza kaza ne sai abin da Allah ya ce mai kai haka za kai wa minhum akwai da gaske su man asbata anna lahu an yajtahida sallallahu alaihi wa sallam akwai da gaske su wanda suka ce a annabi yana yin ijtihadi akan hukunci walakin sai dai ijtihadi in yayi ijtihadi بعد الآية بيان سوكونا آير تسكي شوا وما يدقون عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى تو يكون اجتهاد هو وحي اجتهاد ناجي سيدا من توحي لتاكم بين الناس دنك يكون شيء متعني بما أراك الله لابن دا الله ينونا مكا أعطاه الله الله يا بيو النبي أن ما أراه ما أراه الله ديك أبن دا الله ينونا مع النبي هو الذي أمر الله بشين أبن دا الله يومني دا شي كوي فاجتهاد صبرك اجتهاد النبي وحي وحي يني لا تكون للخائن لا تكون كك كسانتي للخائن جماعة إذا خصيما ما يتياسو أهسوما كدوما كمان دوما واستغفر الله كريم غفر الله يا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم إن الله على شيء الله كان بيغشبا بيغشبا غفورا ميون غفر رحيما بيجنكاي ولا تجادل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوانا أصيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا نعم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا عصيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا آه، ولا تجادل ككي جايية عن الذين يختانون أنفسهم قوة نندسكيها إنتا كنسو yakununa haske ha in takansu bil ma'asi da sabo li'anna wa bala khiyanatim saboda bala'in musifar ha incin alaihim kansu zai koma inna Allah lalle shi Allah la yuhibbu baya san man kana khawan wanda ya zama to mai yawan ha'inci khasiral khiyanati mai yawan ha'inci asiman mai yawan zunubi bal yu'aqibu Allah ne mai akuba yastakhfuna ay tu'matu wa qaumuhu haya'an suna ɓoye kansu suna ɓoyewa shine ma'ana ɗu'uma ɗin nan da shi da jama'ar shi wancan ɓarawan da ya sa shi silken mutane suna ɓoyewa minan nasu ga mutane wala yastakfuna ba sa ɓoyewa minan lahi ga Allah wa kuma hum alhali Allah na tare da su da ilimi da ilimin sa is yubayyituna lokacin da yadmuruna suke ɓoye ma la yarda abinda Allah bai yadda da shi ba min alqauli na daga zance min azmihim na daga kudirin aniyarsu alal halafi bis alal halafi bisa rantsewa ala nafsir sarikati a bisa kore yin sata wa ramil yahudi da jifan ba yahudi biya da wannan sata din makana Allah Allah bai gushe ba a muhitan mai kewayewa bi ma ya amaluna abin da suke aikatawa
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا آه أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا هكذا أقول. ها أنتم ها فأكك ج- أنتم كونن هؤلاء كوني متانا نندا قوم دؤمة معنا جمار شي دؤمة نمبراون سلكي جادلتم كوكي تجايا خاصمتم كوكي ينهسما عنهم ga waɗannan maha'intan an du'umata wa zawihi ga du'uma da jama'ar shi fil hayatid duniya anan rayuwar duniya kuna ta jayayya ta bai sata ba bai sata ba to fa man yujadilu Allah to wai zai jayayya da Allah anhum game da su yawmal qiyamah ranar tashi alqiyama idza azabahum a lokacin da Allah zai azabtar da su amman yakunu alaihim wakila kowaye zai zamanto majibincin lamarin su a ranar alkiyama ya tawalla amrahum da zai zubunci al'amarin su la ahad yaf'alu zalika babu wani mutum da ya zai wannan فلما نزلت الآية وأن آية تسوكا برأ الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودية sai annabi ya kubutar da wannan bai ya ce gaskiyar magana ba kai kai sata ba waqata ayi da du'uma ta annabi ya yanke hannun du'uma barawan sulki wa farra ila makka da annabi ya yanke mai hannu sai ya gudu makka da ya gudu makka wartar da ya ride koma kafirci wa sara sarikan ya zamanto cikakken barawo fa fara lailatan sai ya haƙa wani dare sata kasari a hadin ƙarƙashin katangar wani mutum, hatta waje da sukubatan har ya samu wata ‘yar kafa ya da kulubi har baita wanda zai shiga gidan, da sarƙasi don ya sata. Fasa ƙasar ƙasar alai sai katangar ta faɗo mai fama ta ya mutu. Akhiran daga ƙarshe ta bayyana annahu huwa sariqu al'amari da ya bayyana ya fito fili cewa shi barawo ne kun ga duk abubuwan da suka da jamai illa ƙaryan nan da rantsarantsan nan da ya a gaban annabi dama ita wato ita rantsuwa mutane suna kasa gane ta yadda take sau da yawa za ga wani ya rantsuwa ko da alkurani ko da sauransu akan ƙarya sai a ga bai wani abu ba lallai dan mutum ya rantsuwa akan ƙarya ya haukace a lokacin ko ya mutu a lokacin ba lallai bane wato babban musifar da take jawowa mutuwa ba imani mutum zai iya rantsuwa ku ganshi lafiya lau yana ta shakiyancin sa a gari yana ta sha'anin sa ba abin da ya same shi in arziki yake da shi bai kare ba in lafiya ce bai abin da bai haukace ba bai mutu ba amma Allah zai ta tara shi lokacin mutuwa da wuya ya ba duniya da imani to babban aibin rantsuwa kenan Allah ya kiyaye mu to sauraka gaba ɗaya zai tabbata shine a shine barawo kuma ya mutu babu imani ya mutu ma ba a musulunci ba
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يقسب إثما فإنما يقسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يعمل سوءا دوان دي أيكة ونممنا أبو ذنبا شيني زنيري أو يظلم نفسه كوكما يزالين تكنشي بعمل ذنب ta hanyar aikata zunubi kasirin alai wanda zunubin ya takaita iyakan shi kawai sun mai takfir Allah sannan ya nemi Allah gafara ya tuba ya tuba ya ji Allah zai samu Allah gafura mai gafara lahu a gare shi rahiman mai jin kai wa man yaksib isman duk wanda ya aikata zunubi ma'ana zamban zunubi fa inna ma yaksibu ala nafsi ya aikata zunubin ne akan kansa da anna wa balahu ala ya dan masifan zunubin akan shi zai zai zai sauka wala yadurru gairahu ba zai cutar da wannan sa ba wa kana Allah Allah bai bushe ba aliman masani hakiman mai hikima fi sun'i a cikin ayyukansa wa man yaksib khadi'atan ومن يقسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يكسب خطيئة wanda ya aikata wani zunubi mana zamban sakiran zunubi ɗan ƙararrami au isman koko zunubi babba zamban kabiran zunubi babba sun mayar bihi bari'an minhu sannan ya jefi wani wanda bai ji ba bai gani ba da laifin da shi ya aikata shi yayi amma sai ya jefi wani da wannan laifin fagadihi tamala hakika ya dauki tahammala ya dauki buhutanan kiran ƙarya biramihi ta hanyar jifan wani da laifin shi wa isman ya dauki zunubi mubinan mabayyanin zunubi wanda zai zama mai kaya ranar sashen alkiyama
ولولا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
ولولا فضل الله عليك ورحمته لعمت طائفة منهم أن يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يدرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله يتي ولولا فضل الله عليك بعدين فللا الله با غريك يا محمد ورحمته لرحمته بالاسمة تهني ييك كارري كتنججي باكا ايكة زنبي لهمت admarat da wata ta'ifatu lahammat admarat ta'ifatu minhum da wasu jama'u daga cikin su sun kudirci niyya wasu daga min kawai min umma daga jama'ar wancan umma din kenan to da sun kudirci niyyan an yi dullu ka fatar da kai to ai kai kiyaye ne ba ka ba bata bata ba ta ba kai anil qaba'i bil haqi su batar da kai gabarin yin hukunci da gaskiya bi talbisihim alayka ta hanyar zuwa maka da rikitaccen al'amari zuwa maka da rikitaccen al'amari wa ma yadullu ba wanda za su batar illa an fusa mu sai kansu wa ma yadullu na kamin shayin ba za su iya cutar da kai da komai ba da annawa bala idlalihim alaihim saboda musifa da bala'in halaka batarwansu kansu zai koma wa anzalallahu alaikal kitaba Allah ya saukar maka da alqur'ani ya Muhammadu alqur'an shine alqur'ani wal hikmata Allah ya saukar maka da hikima ma fihi min al ahkam shine abin da ke cikin alqur'ani na hukunce hukunce wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba ya Muhammadu min al ahkam ne daga hukunce hukunce wa kana fadlullahi falala Allah ta kasance alayka akakka bi zalika da wannan asiman mai girma ce ya Muhammadu hadhihi al ayatu wannan ayar tadammanat ashiya ta kunshi abubuwa da yawa al na farko annal insana shi mutum la yanfa'uhu ba abinda zai amfane shi illa amaluhu salihu sai dai aikin shi nagari kawai wala yadurruhu ba abinda zai cuce shi illa amaluhu sayyi'u sai mummunan aikin shi saboda haka kyakkyawan aikin ka shi zai amfane ka mummunan aikin ka kai zai cuta wal insani shi mutum yajibu alaihi taubatu yana wajaba akan shi tuba wal jiddu da yin kokari alal amali salih a bisa yin aiki na gari fi kulli waqtin cikin kowane lokaci min al awqati na daga lokutan shi na rayuwa wal hakimu al alqali mai hukunci yajibu alaihi al adalu bainan nas wajibi ne akan shi ya adalci tsakanin mutane haza yahudiyun kafirun wannan ba yahudi ne kuma kafiri wa haza yadda il islama arabiyun wannan yana da'awan musulunci kuma balarabe ne wannan ma kana alhaqu lil yahudi lokacin da gaskiya ta zama ta yahudan nan hakama lahu rasul sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yayi mai hukunci da gaskiya bi amrul alquran bi amrul alquran ta hanyar umarnin da alquran ya bayo manzon Allah wa kama alal muslimi yayi hukunci akan wannan musulmin na zahiri cewa shine mai laifi fali haza to da wannan ne kalu malamai suka ce inna amiran lallai jagora laisa lahu adalatun da ya zama to ba shi da adalci ka naharin kaman korama ne laisa lahu ma'un da babu ruwa a cikinta wa alimun malami masani la ya amalu bi ilmihi da baya aiki da iliminsa wala yu'allimuhu kuma bai koyar da waɗanda za su yi aiki da ilimin kamalin kaman dukiya ne la yunfaqu minhu da ba a ciyar da shi wa ganiyun mai kuɗi laisa lahu sakawatun wanda ba shi da kyauta ba shi da alkhairi ka shadarin kaman bishiya ne laisa lahu samar wanda bai da yayan itatuwa me za da ita bishiya ce wadda asalinta tan ana son ta yi itace ne ka shuka dabino ya girma ya yi zankankan amma ba ya mai amfani shi ko mangwaro ko lemu ya zama bai da amfani to haka mai kuɗin da ya zamanto ba amfana da kuɗin shi wa faqirin talaka laisa lahu sabarun wanda bai da hakuri ka kindilin kaman fitila ne laisa lahu dawun da bai da haske wa imra'atun mace laisa laha haya'un da ba ta da kunya kada amin laisa lahu minhum kaman abinci ne da ba ki shirya cikin shi wa galu suka ce salahu arba'atin fi arba'atin gyaruwar hudu na cikin abu hudu ne a mutane hudu gyaruwar su na cikin abu hudu ne in ba a same su a wannan wajen ba al'amari ya lalace asubiyanu yara ƙanana salahu hum gyaran su fil madaris yana makaranta ne lalle lokacin makaranta a gadanka a makaranta kakke da lokacin makaranta na kadan na garari in kai haka to zai zama haka kawai wa shiyuhu dattijai salahuhum gyaransu fil masajid a masallatai ne a same su a masallatai da tarbinsu suna ja wan nisa'u mata salahu kunna gyaransu fil biyuti zama to suna cikin dakunan mazajen su ne shine gyaran mata gyaruwan mata wasuragu barayi salahuhum gyaruwarsu abin da yafi dacewa su june zama to suna kurkuku ne a kulle shine abin da yafi dacewa Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma daukaka وهب رسوله صلى الله عليه وسلم العلم الله يا بيو النبي علمي وقال ان ذلك وان علمي دي باشي فضل عظيم فللاني مي جرما على الرسول صلى الله عليه وسلم ga annabi mai tsira Allah da aminci inna Allah Allah a adar rasul sallallahu alaihi wa sallam ya baiwa annabi min azmatil qadari na girman daraja malam yudi li abdin ghairi abinda ba a baiwa wani bawa bayan shi ba sallallahu alaihi wa sallam fa qadarur rasul sallallahu alaihi wa sallam martabar annabi inda Allah a wajen Allah ala salati maratiba suna kan martabobi ne guda uku darajojin annabi suna kan martabobi ne guda uku lahu qadarun sagiru a ciki akwai karami karamin kadarin annabi karamin karamin walahu qadarun wasfun yana da kadari kadari na tsakiya kuma tsaka tsaki walahu qadarun azimin yana da kadari kuma mafi girma mafi buwaya mafi burunkasa fa qadarun rasul sallallahu alaihi wasallam at-sagir to karamin alkadarin annabi karamin anna kulla anna kulla man allama khairan duk wanda ya sanar da alkhairi tun daga zamanin da annabi zo yau shekara dubu da wajen ɗari hudu tun wannan ranar duk mutumin da ya koyar da alkhairi au allama ilman ko ya koyar da ilimi ya sumullahu lahu sawaba zalika Allah zai raba ladan sai ya kai shiga annabi zalika wannan wayu da afu sawabal muallimi li muallimihi Allah zai ninka ladan yanzu misali ni ina da almajirai yan ƙanana ina dan koyar da su alifin ba'un ta'un to ladan duk da na samu bayan na samu Allah zai ninka ladan kuma ni ya baiwa malami na ladan da na samu sai Allah ya ninninka ya ba malami na malami malamin shi Allah ya ninninka ladan ya ba malamin shi haka haka dukkanin su ya gama ninninka an kai ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana tare to saboda a a to shine wa yudafu zalika li muallimi zalika sai an ninka ladan ga malamin shi wannan malamin kullama kanat silsilatu a'la to duk haka silsilar da sa da silsilar sai ta hawa sama ta kunul mudafatu akbara binnin kawan zai ta girmama zai ta girmama hatta yantahi ila rasul sallallahu alaihi wasallam har dukkan wannan darajar da girman dalalan ya kai ga mizanin manzon Allah saboda haka falahu fi kulli mas'alatin akbaru hazz min as-sawabi wal fadli to duk wata mas'ala yau dai ka duba al'umma musulmi tun daga zamanin shi zuwa yau to daga kuma har tashi alkiyama duk wata matsala yana da rabo mai girma na lada da falala to wa kullu ma wa kullu ma yu'allamu min khairin dukkan abin da ake koyarwa yau a duniya in dai na alkhairi ne in dai na alkhairi ne fasadirun min rasul sallallahu alaihi wa sallam daga wajen annabi yazo duk abin da ake koyarwa a yau na duniya in dai alkhairi ake koyarwa to daga wajen annabi yazo sallallahu alaihi wa sallam to kaji wannan kadarin to haza kadaru kadaru sagir to wannan karamin kadarin annabi kenan wannan da ka dinnan ya tafi yadda hankalin ka wannan an ce ka lissafa shi ba kada abin da zaka yi lissafawa to a kadarin annabi wannan karamin kenan wa qadaruhu alwaslu kadarin sa na tsakiya la ya'rifuhu haqiqatan babu wanda ya san shi bisa haqiqa illa rasul sallallahu alaihi wasallam sai shi manzon Allah na tsakiyar kenan wa qadaruhu kabir kadarinsa mafi girman kuwa to la ya alamuhu illallah Allah kadai ya sani sallallahu alaihi wa sallam kullu yawmin kowace rana ya taraqqa annabi yana ƙara hauhawa ne ta menene bitarqi mal tarqin tihawu kana hauhawa babu tikewa ga hauhawan ka ya rasulullah fi fi ma'rifati nafsi kullu yana ƙara hauhawa ne cikin sanin kanshi shi annabi wa ya alimu min nafsi yana sani ga kanshi ma lam yakun ya alam abinda ajiya bai sani ba ya ƙara sani a yau wa hadha huwa istighfaruhu sallallahu alaihi wa sallam to shine ma'anar istighfarin annabi an ai ta ce mai wastaghfir to sho yana so maka bayani menene ma'anar istighfari a hakkin annabi da bai taba yin zanibi ba saboda annabi ya ce innahu la yughanu ala alayya innahu la yughanu alayya ni ina jin wani rifi a zuciyana فأستغفر الله تأني مغافر الله في اليوم أرانا سبعين مرة سو سبعين وفي رواية أو ترواية مئة مرة سو داري وهو صلى الله عليه وسلم معصوم شيء النبي أدن كاريوان من, ال... من الزنب دك زنبي آجز أن ارتكاب أي مخالفة النبي بايا إيا أيكة كون إرسابة مع الله أي كون إرسابة مع الله adazan zakiyan wanda shi zatin shi ma haka Allah ya gina zatin shi haka Allah ya gina zatin annabi baya iya saba mawa Allah ka adazul insani an tsairan fil hawa'i kamar yadda ka san ba za ka iya tashi sama ba yanzu kai irin na kaza ko tantabara to ka tashi to haka zatin annabawa yake bisa rashin iya aikata sabo amma kuma tare da haka wa ma zalika tare da haka خود بك الله يمغانا دشي بإنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر cewa mun maka buɗi ya Rasulullahi buɗi bayyananne li yaghfira laka Allah dan Allah ya gafarta maka ma takaddama abin da ya gabata min zambika daga tarku aulana ka wa ma ta akara da abin da ya jinkirta cewa ce law faradna da za mu kaddarta bisa kaddarawa anna lahu zamban cewa annabi na da zunubi to gafara Allah lahu ma takaddama ma ta akara Allah ya gafarta na baya da na gaba dama yana da shi to dan izan to dan haka istighfaruhu min ay shay to me yasa annabi yake yin istighfari ko wa gainuhu min ay shay'in rufin da yace yana ji a zuciyar shi to na menene to ma'anar shine wato su al'arifuna su arife masana Allah la yarawna ghayra Allah tabaaraka wa ta'ala ba sa ji ko ganin wani Allah mai girma da daukaka sun kare bisa karewarsu wannan a gane ba babu komai ba ne ba sa ganin komai ne wannan ku kowaye ya tada wannan zamu nuna mai a lissafinsa ma'ana fana'i abin nan a fana'i na shuhudi yawa fanau an shuhudi ghairillah sun yi fana'i gabarin jin motsin wani Allah saboda shagala su a fadar Allah dukkan malaman musulunci sun tabbatar da wannan fana'in inda sun san me suke yi in dai sun san me suke dauki su ibnu taymiya ibnu qayyim al-jawziya duk wannan fana'in sun tabbatar da shi cewa Allah subhanahu wataala yana mallake zuciyar bawa mallake wanda zai zama to bai jin motsi komai sai Allah subhanahu wataala to saboda su arifai haka suke to wa huwa imamul arifina shi kuma shine shugaban masana Allah din shine shugaban arifai din gabaki dayan su hazal kainu laysa laysa kaina akyarin wannan rufin da yake ji a zuciyar shi ba rufi ba ne na jin motsin wani Allah. Wa'anna ya gibul kalbu kuddisa bi sharhi, idan alfaza ji ko? Wa'anna ya gibul kalbu kuddisa bi sharhi, ya zuciyar da aka tsaga aka buɗe ta aka cika ta da asararu za ta faku gabarin za ta amma halarar Allah babu. To menene ma'anan sa'alahu arifun wani masanin Allah ya tambayi annabi. Fa ajabahu sai ce to ka ce ana rufe zuciyarka. me kake nufi sai ce mai gainu anwarin la gainu a gayarin rufi ne na hasaken fadar Allah ba rufi ne na wani Allah a zuciyana ba ana tare ya'ani annabi na nufin kullama taraka nisan da ya samu taraki fi zata Allah tabaraka wa ta'ala a zatin Allah mai girma daukaka tajaddada indahu sai ya sabunta a wajen shi min al-ma'arif wasu sannai waɗanda da a kafin nan bai san su ba sai ya ƙara samun su saboda kullum yana da bukata zuwa ga Allah annabi ya wadata gabar kowa a halitta amma yana bukata zuwa ga Allah saboda kullum sai sake samun wasu sabban ma'arifa wa wajada min al-khidmati sai sake samun wasu hidimomi a fadar Allah wal adabi da wasu ladubba fi nafsi akan kansa ma tastahiqu tilkal martabatu wanda wannan martabar take cancanta bin nisbati ila hadha tajalli idan ka kwatanta ta da tajallin da yake ciki al-akhir wannan na karshen fa yakunu yara annahu sai ya riga ganin shi shi shi din nan mahama kana alaihi duk abin da ya kasance akan shi minal jiddi na kokari wal ijtihad da dagewa fil waqt al madi a lokacin da ya wuce fa huwa kana naqisan ya tauye a baya an gane ila ma huwa alaihi al'an saboda ka halin da yake a ciki yanzu sai ga ashe halin da yake akai na baya bai kai wannan da yake ciki ba halin na baya hali ne na taraki da asraru da anwaru da nafiyul ghairi wal ghairiyya amma wannan yana hawa wani matakin kuma ga shi wanda ya fi wancan to sai ga wancan matakin ya kamata ma a nemi gafara ne a kai shi shine ma'anar istifarin annabi ana tare to sai ya zama to fa yastaghfirullah min zalika sai nemi gafaran Allah daga wancan matsayin da yake a kai saurayi yau yana wannan matsayin da na je yana ganin ya taƙaita ba haka ya kamata ya yi ga halarar Allah ba saboda sai istighfari bisa hidimar shi ta jiya dan ta yau ta fi ta jiya shi ne ma'anar istighfarin annabi sallallahu alaihi wa sallam to alhamdulillah a yau mun kai hada wajen minti takwas saboda nan ne zai mana daɗin ainihin tsayawa Allah ya dace